الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau asabar uku ga wata almuharram hijira 1447 ci gaba da karatun littafin matnul akhdari a darasi na 16 faslun fi shuruɗin sallah to fasli zai magana akan sharuɗin sallah wato abubuwan da ana buƙatan mai sallah ya tsayu da su wato kamin ya shiga sallah ɗin abubuwan da dole sai an same su idan babu su to sallah ɗin ko an yi ta kaga ba za ta zamo karɓaɓɓiya ba e, to shine sai ke cewa wa shuruɗu salati sharuɗan sallah taharatul hadasi akwai tsalki na hadasi wato najasa kenan ta karama ko babba alhadasu ko al'akbar ko al'asgar to tsalkaka daga gare su sharaɗi ne na ita sallah wa taharatul khabasi da kuma tsalki na khabasi shine najasa min albadani daga jiki wa saubi da sutura wal makani da wurin da ake sallah wa satrul aurati e ifatihi sin ba wa sitru ba an ce asitru akwai bambanci tsakanin asatru da asitru asitru suna ne na abin da ake rufe jiki da shi kamar riga ana kiranta da asitru da duk wani abu ne da za a rufe jiki da shi asaturu kuma kaga masdari ne ma'ana rufe suturcewan shi ake kira da asaturu to da rufe al'aura wasu tiƙibalul ƙiblati to rufe al'aura ɗin nan malamai suka ce al'aura wadda take almugallaza wajibi ne a sharaɗi ne a rufe ta a cikin sallah shine namiji daga guwayunsa zuwa cibiya to in yayi sallah bai rufe waɗannan wuraren ba sallar sa bata yi ba wastiqbalul qiblati da kuma fuskanta alƙibla a to shi wannan malamai suka ce idan mutum a makka yake to wajibi ne ya yi mu'ayanan ɗakin mana ya zamo saiti da shi ba tare da ya karkace masa ba man bi makkata kenan kamar yadda mai muktasar ya faɗa amma kamar mu da ba ma cikin makka to kaga mu ba a kallafa mana mu yi mu'ayana da ita ba e, kawai jihanta ɗaya za mu fuskanta za mu dauranta za mu yi ijtihadi sai mu abin nan so da haka duk alƙiblar da muke fuskanta kaga ijtihadi daurance ne kawai ba hakikanin ɗakin muke mu'ayana ba amma shi wanda yake yana cikin makka to shi kan bai da wani uzuri tunda yana iya ganin ɗakin watarkul kalami da barin magana wadda ba ta da alaƙa da sallah ko gyaran sallah watarkul af'alil kasira da barin ayyuka masu yawa a cikin sallah waɗanda ba su shafi sallah ba su ma wa'auratun rajuli mala ya ce kaga al'auran namiji ma baina surrati tana kasancewa ne tsakanin cibiya ilar rukubati zuwa gwiwa wal mar'atu kulluha auratun mace dukkaninta al'aura ce ma'adal wajha wal kaffaini banda fuska da tafunan hannayenta su ne kawai ba za ta rufe idan za ta yi sallah ba fuska in ta rufe to kaga ba za ta samu daman ta ɗora goshi da hanci ga ƙasa ba to kuma ana son su zamo suna mubasharan ƙasa haka su ma tafin hannu ba za ta rufe su ba saboda su ma ana son su yi mubashara da ƙasa amma in ba su wani sauran jikinta wajibi ne ta rufe sharaɗi ne wata kurahu salatu an kyamace yin sallah an karhanta fi sarawili wato a cikin wando mutum ya sa wando ma'ana abin da zai rufe cibiyarsa zuwa ƙasa e to makaruhi ne ya yi sallah da shi shi kaɗai illa iza kana fauqa shay'un sai dai akwai wani zane ko riga da yasa da sama ya rufe to wannan babu komai kaga ba karhanci kenan wa man tanajjasa thawbuhu wanda suturansa ya samu najasa walam yajid thawban gairahu bai samu wani sutura wanda ba bai da najasa walam yajid ma'an yagsiluhu wa bai samu ruwan da zai wanke suturan babihi da shi aulam yakun inda ma yalbasu ko kuma babu wani abu ko da ganye ne da zai suturci al'aurarsa hatta ya ga silahu har ya samu daman wanke suturan in ya wanke sannan ya sa ya sallah wa khafa khurujal waqati kuma ya ji tsoron fitan lokaci na addaruri to sallah bai najasati kawai ya yi sallah da najasarsa ya sa wannan suturan mai najasa ya yi sallarsa domin mi wala ya hillu ba shi halatta ta akhiru salati jinkirta sallah li adami tahara saboda rashin tsalki domin lokaci ya fi ƙarfi sama ga tsalkin kula da lokaci ya fi ƙarfi sama da kula da tsalki to shi yasa tun da gasturus tana da najasa sannan bai samu wata sutura ba wadda ba ita ba bai da ruwan da zai wanke ta ko abin da in ya cire kayan zai rufe al'aurarsa sai ya je ya wanke sutura sannan ya mai da sutura ya je ya sallah kuma ya ji tsoron in ya ce sai ya samu ruwa ko wani sutura wanda ba mai najasa ba da rurin sallan zai iya fita to sai ya sa kayan masu najasa ya je ya sallarsa babu komai an masa uzuri wa man fa'ala zalika wanda kuma ya aikata wato jinkirta sallah ɗin saboda rashin tsarki sai ce ai bari sai ya samu dai ruwa ko kuma in ya koma in ya samu kayan da an lafiya lauyasa har lokacin sallah ya fita bai ba to faqadi asa rabbahu wannan hakika ya saba ma ubangijinsa eh an gane eh yayi laifi saboda haka ana buƙatan ya tuba ya istighfari ga Allah subhanahu wataala wa man lam yajid ma yasturu bihi auratahu wanda bai samu abin da zai rufe al'aurarsa da shi ba eh bai da sutura ko da mai najasa ne bai da wani abu ko da ganye ne da zai amfani da shi duk abin da ya kamata ya nema ya rufe al'aura ya rasa to salla uriyana ya yi sallarsa a tsirara wasu malamai sun ce ya rufe idanu ne don kada ya dinga ganin al'aurarsa haka wasu malamai sun ce suka ce a ana jami suna da yawa za su yi jami sai limamin su ya shiga tsakiya ba zai shiga gabansu ba in dukkaninsu tsirara ne wasu kuma suka ce a shiga gaba amma sai su ma musu dinga rufe idanunsu ba a wasa da lokaci wa man akhta alqiblata wanda ya kuskure alƙibla ya yi sallah ba ga alƙibla ba sai daga baya bayan ya gama sai ya gano ashe ga inda alƙibla take ya kalli yamma shi kuma ko kudu ko arewa ko kuma ya kalli alƙibla ɗin amma a karkace karkatan da kuma ya yi yawa to to shine mala yace a'ada fil waqati to in akwai sauran lokaci na ita wannan sallah din to sai ya saki eh in lokacinta bai fita ba sai ya sake ta wasu ce ana nufin alwakatul muhtar lokaci na muhtari to shi ake magana ya sake ba daruri ba wa kullu i'adatin dukkanin wata mayar da sallah da aka ce mutum ya mayar amma sai aka yi kaidi aka ce fil wakati in lokacin muhtari yana nan fahiyya fadilatun to wannan mayarwa ba wajibi ba ne musahabi kenan ko bai mayar ba mi yawa kamar shi wancan da ya kuskura alƙibla yawa amma ana magana ba da gangan ba ba kuma da jahilci ba ya yi ijtihadi ya yi ƙoƙarin kirdadon alƙibla ɗin sai ya fuskanci inda yake kyautata zaton nan ne alƙibla bayan ya yi sallah ya gama sai ya samu ilimi da ya ƙini cewa ba nan na alƙibla take ba to shi ake magana a kansa to sai ya duba in muhtari na nan sai ya sake sallah a babin musahabi in kuma ya fita to ba ma musahabi ne ya sake ba sallan ta riga mi ta yi wa kullu kai gama wata ƙa'ida ka riƙe ta za ta yi ma amfani wa kullu ma tu'adu minhu as-salatu duk abin da ake mayar da sallah minhu saboda shi abinda za ka ji an ce saboda shi kaza ya kamata ka yi amma baka samu yi ba sai ka yi kaza to ka sake sallah fil wakati a cikin lokaci to wannan mayarwan ba a mayar da salloli guda biyu an gane ko da akwai lokaci shine fala tu'adu minhu al-fa'itatu in sallar dama ƙaza'i ce ka yi dama ba shi ake bin ka kamar yanzu sai ka tuna ba ka yi asuba ba sai ka je ka yi bayan ka gama sai ka gano ashe ba ka fuskanci alƙibla ba ko kuma suturan da ka yi sallah da shi yana da najasa ko na alhariri ne shi to ba a mayarwa bayan ta dama lokacin ta ne dama rakoci gare ka wan filatu haka nafila eh kila qiyamul layli kai ko sallan walaha hmm? ko duk wata dai nafila bayan kayi ta sai ka gano baka fuskanci alƙibla ba ko kuma kayan ka na da najasa to ba a sake ta saboda ita nafila ba ta da wani lokaci mai tsayi lokacinta shine lokacin da ka ce assalamu alaikum kada cewa assalamu alaikum kowace irin nafila ce shikenan ta riga ta wuce sai dai yanzu ka hari wata ba wai magana ita yanzu a cewa za a rama ta ba ita kuma wacce alfa'ita dama ba cikin lokacinta ka yi ta ba na asali tunda kila bacci ya kwashe ka ko mantawa ka yi sai ka zo ka yi ta a matsayin ƙaza'i bayan kayi kuma sai ka gano akwai matsala to dama ya lokaci ya riga ya wuce to in dai yana cikin wuraren da aka ce musu habbi ne a sake to ba za a mayar da alfa'ita ba haka ita ma salatun nafila tunan za mu kwana insha Allah wani darasin sai mu shiga fara'idus sala akwai tambaya
wajen sallar da aka ce nake nake na tafi ɗaki na ne sallar Mm, to sai ga na sa takardun na kalli ne sai ce ai ba nan ne mm, sai shi ya ciro nasa application ɗin ki Mm.
ya nuna mana wani guri na daban mm, kuma sai na gane ni na matsala ban ban saka current location na gurin ba mm, saboda haka ban dai sake ta kai tsaye ba mm, na lokacin ita waccan da na riga na yi salloli guda biyu na yi isha na yi asuba da wannan abin tun da mun je da yamma ne mm. To, kuskure shi duk wani abu na technology na cigaba kamin ka yi amfani da shi sai ka yi ta haƙiƙin ingancinsa. A ilmance aka yi abun ko ko akwai ɗan kuskure ko gyare-gyare. Wannan wajibi ne. sun abu ne wanda ana iya samun kuskure a cikinsa to rashin bin wannan abun kaga kuskure ne tun farko Eh, in kuma dama an riga an yi bincike an tabbatar da cewa a ilmance an ka yi shi kuma babu wata matsala kuma akan haka kai kai gini haka je ka abin nan kila wajen wajen ɗabbaka abin ka yi kuskure kaga wannan babu matsala a kai eh, sallar ta riga ta yi ba a ce kuma yanzu sai an sake ba tun da lokacin nata ya riga ya wuce eh, ba sai an sake ba amma dai wajibi ne duk irin waɗannan abubuwa kar a fa- kar a yi amfani da su sai an yi bincike an tabbatar da tsarin su da ingancinsu eh, alaikum salam kuma irin samfurin application da ake amfani da shi na wajen ah, duba lokacin sallah asuba kamar fitowar alfijir Mm.
shi ma kamar za a yi amfani da wannan application don gane ta yi alfijir da ya fito ko kuma bai fito ba Mm.
zama madogara
in bai yi wa adiba alfijir ɗin za a yi amfani da shi shi bayan an tab- shi bayan an yi bincike an gano akan ilimi an ka yi shi ya za a gano akan ilimi an ka yi shi kaga a jarraba shi a aikace a je inda ake iya ganin alfijir lokacin da zai fito sai a saita shi ana kallonsa ana kallon mafitan alfijir Eh, kamar na hitar rana wa- na- na fitar rana ko faduwanta ka gani to in kaga ya nuna ma alfijir ya fito kuma aka duba alfijir bai fito ba, to kaga ya yi karya ba a gina shi akan ilimi ba in kuma an kai sa'a ya nuna alfijir din ya fito kuma aka duba aka ga alfijir din ya fito kaga shi kenan daga nan sai a ci gaba da amfani da shi an yi bincike na ta haƙiƙi na ilimi a kai. to amma ba a yi bincike ba a yi komai ba kawai mutum ya zo ya yi ta hawan keken bera to kaga ai eh, ka shiga cikin wala ta kafu ma laisa laka bihi ilmu to duk irin wayannan abubuwa sai ka bincika eh kaga mutum na iya fita ƙauye ko in dare ka fita wajen gari inda babu wani abu da zai tare ma mafita alfijir ko wasu gine-gine ko wani haske ga sai ka jarraba a gani in har kana son ka dinga aiki da shi tunda dama al'asulu ka- ka fita ka duba ne shi ne al'asulu can da zamanin abin na ai akwai ma mai kula da lokutan sallah shugaba wanda ake nadawa Eh, akwai wata hukuma mai zaman kanta aikin ta kula da lokutan sallah da waɗannan abubuwa su alƙibla da makamantansu to yanzu ne abubuwa suka lalace Eh, to lalle wajibi ne sai an jarraba ka a ɗabbaƙa shi bisa ga zato Eh, tunda yanzu in ya nuna ma alfijir ya fito ba ka da yaƙini an gane tunda shi abin ba wahayi ba ne sannan kuma baka jarraba shi a aikace ba su kuma waɗanda suka yi shi ɗan adam ne za su iya samun kuskure eh so duk sai an jarraba ni in banda na lokutan sallah gaskiya ban jarraba waɗannan abubuwa ba eh so ana samun irin waɗannan kurakuran da dama gaskiya amma dai mafi kyau mutum ya yi abin da zai fita daga shakka dama shi ne wajibi Mm. eh shi sun yi ƙoƙari gaskiya mafi yawan abin da suka kawo kusan ah, akwai dacewa da daidai a ciki don kuskuren bai da yawa to kuma dama aikin ɗan adam ba za ka raba shi da samun alhalal ba Eh, da wani zubin za ka ga ah, lokacin ya yi amma shi sai ya nuna ma lokaci bai ba ga zawali ya yi amma sai ya nuna saura minti biyar ko goma kuma waƙi ya tabbatar da zawalin ya yi su ga duk wannan kurakurai ne to wasu wuraren duk mun ga waɗannan abubuwa Mm. wasu wuraren kuma sai ka ga ya nuna ma zawali kuma za ka ga ya zo daidai babu wata matsala to almuhimmi dai a tunda abu ne wanda yana iya yiwa a duba kaga babu wata matsala Eh. shi zawali bai da wani iskali ko cikin gidanka za ka iya duba ba sai ka yi wani amfani da application ba Eh, alfijir ne adda iskali amma zawali la'asar magariba isha wannan duk ba ka da bukatar ka yi amfani da application saboda abu ne wanda an riga an yi bayanin sa karara magariba kawai da ka duba ka ga rana ta faɗi shi isha'i a shafakul ahmar in ka duba ka ga ya ɓace shi ke rana in ta yi zawali la'asar in inuwa komai ta zama ninkinsa sau biyu shi kenan ba a da zilli zawal duk mai waɗannan bayanan aiko to ibada ba a wasa da ita gaskiya
wani halatta shi application din kamar Mm.
ga eh, shi alfijir duba da azumi da kuma sallar subahi Mm.
ga azumi in ɗaukar azumi ne sai mutum ya bar cin abinci na sahur minti goma kahin abin da application nuna ko minti goma sha biyar kahin abin da application nuna in ko sallah ne sai kila ya ƙara minti biyar ga yadda application nuna sai zan kamar ya ɗan ɗauke shi wani abin kirdado haka
a to me zai hana ya bincika da ya tsaya yana kirdado ai dama duk inda ka ji kirdado to an rasa yadda za a yi to nan da sai a ce ka yi hasashe ma'ana kirdado wa hasashe kaga ba ba tabbas ke eh shine
akwai sanar da kamar wakon da wasu abubuwa eh kana gabashin nan haka duk Eh, ai sai to sai ka je gaban wako tuma eh wace suke
wani abu
to kaga sai kana iya zuwa can can cikin hadama ke Eh, ai jarraba za a yi Eh, duk waɗanda abubuwa sai an bincika kaga abin da aka bincika aka gano an yi shi lahiya lau kaga shi kenan sai a ci gaba da amfani da shi ba matsala tun da asali dama shi lokaci kullum bincike ne ake ba lokacin da ka yi a zahar jiya shi za ka yi yau ba dogaro jiya na yi a zahar karfe ɗaya misali yau ma karfe a lokacin yau daban shi ma sai ka bincika Mm, to duk wannan kuskure ne galibin masana'antar mu sai sati sati ake update to ka gani sai sati sati to da wai ana ganin ma an ci gaba da koyi ba a yi. daga shi- daga shekara sai shekara ta yi duk kuskure ne kowane yi ne tsarin shi daban yanayin tafiyar ranarsa daban to sai ka jarraba ka gani in kuma ka samu wata na'urar da za ka iya hangowa an tabbatar ma haka abin yake a ilimance shi kenan kana iya aiki da wannan kamar su masu application na lokutan sallah sun yi kokari sosai Eh, to inda kana updating din shi za ka ga abubuwan su da abin nan yake ya kamata su yi tsarin da in kana da wurin da kake da mulahaza sai ka tura musu to na yi ta duddubawa dai ban gani ba to shi kenan ba wata tambaya to sai gobe insha Allah sai a ci gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh